الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 11 ga watan tara shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna bi cikin kitabul shihad mun tsaya ƙarshen wato babi na 119 babu sha'a'il wal qudani fis sabil wanda hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laula an ashuka ala ummati ba don kada na tsananta ma al'ummata manzon Allah ya ce ma ta an sariya ba zan zauna gabarin wato wasu ‘yan samame ma'ana kenan da duk tawagar da za ta fita fagen daga manzon Allah ya ce da da ni za a fita to amma yin hakan wato zai jefa al'ummata a cikin kunci wato da tsanani shine yace laula an ashuka ala ummati ba dan kada na tsananta ma al'ummata na kuntata mata ma takhallabtu an sariya yace bazan zauna gaban wato wata tawaga wadda ta fita fagen daga walakin la ajidu hamula yace sai dai ba ni da wato raƙumman da zan ɗora jama'a wala ajidu ma ahmilukum alaihi maza Allah ya ce ba zan samu abin da zan ɗora wato sauran jama'a kina akan shi na abun hawa waye shukku alayya an ya takhallafu anni maza Allah yake cewa yana tsananta a kaina a ce su sauran jama'a sun zauna sun bar ni na fita fagen daga a sababin rashin abun hawa wanda wannan tuntuni dama Allah ya kissanta mana a can cikin suratul tauba yadda wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke cikin halin kunci ba su da wadata sukan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za a fita jihadi cewa a ba su guzuri a ba su abin hawa to alhali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba shi da abin da zai iya ba su a lokacin nan sukan koma idanunsu suna zubar da hawaye don damuwa da bacin rai akan cewa ba su da guzurin da za su fita fagen fama wanda waɗannan suna daga cikin wanda Allah ya karɓi hanzarinsu kamar yadda yake faɗa laisa ala du'afai wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiquna shine a nan don kar al'amarin ya zame musu tsanani shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama so da yawa yakan zauna wato wasu ‘yan samami su fita fagen daga amma shi yana zaune a gida madina wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka faɗa cewa shi jihadi fardu kifaya ne farilla ce mai wadatarwa inda a ce fardu ainin ne to da ba yanda za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu su ta fagen daga shi yana zaune don haka a magana mafi rinjaye wadda jumhurin malamai suke kanta shi jihadi farilla ce mai wadatarwa idan wasu suka fita sun ɗauke ma sauran jama'a shi ne ya ce wala wadiditu manzan Allah ya ce wallahi na yi burin anni qataltu fi sabilillahi fa qutiltu a ce na yi jiha na yi yaƙi fi sabida yaƙi na ɗaukaka addinin Allah maza Allah ya ce faƙutintu a kashe ni sun ma'uhiyitu sannan a rayar da ni sun ma'utiltu sannan kuma na koma yin jihadi a kashe ni sun ma'uhiyitu sannan a rayar da ni wanda kar mu manta hadisin ya gabata maza Allah sai da ya maimaita so uku ya fita fagen daga a kashe shi sannan a rayar da shi kuma ya koma jihadin a kashe shi sannan a rayar da shi ya koma jihadin sannan a kashe shi ba komai bai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan guri face iya abinda jihadi ya kunsa na fadala abun Allah subhanahu wa ta'ala wanda wani sahabi ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wani aiki ne yake daidai da jihadi a wajen lada manzan Allah ya ce ban san da shi ba wanda a ƙarshe dai da ya nace maza Allah ya ce masa idan kana so ka san aikin da yake daidai da jihadi a wajen lada maza Allah ya ce mutumin da tun ran da mayaƙi ya fita fagen daga wani azumi kwana sallah ba tare da yankewa ba har a kai lokacin da mayaƙin zai dawo wannan shine zai yi daidai da shi a wajen lada wannan sahabi ya ce ya rasulullahi ai babu wanda zai iya haka a ce wani azumi kwana sallah kwana da kwanuka wata da watanni ba tare da gamcewa ba da haka shine a nan manzan Allah ya ce wala wadittu ya ce wallahi na yi gurin an ni qataltu fi sabilillahi lalle a ce na yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah fa kutiltu a kashe ni thumma ubiyitu sannan a rayar da ni thumma kutiltu sannan kuma a koma kashe ni sun ma'uhitu sannan a raye da ni yau za mu tashi babi na gaba ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala babu ajiyar wa ƙalar hassan wa bunu abil hassan albasari wa bunu sirin ko muhammad almadani يقسم للأجير من المغنم وأخذ عدية بن قيس فرسا على النسر فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار فأخذ مئتين وأعطى صاحبه مئتين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي قال حدثنا ابن جريج عن عطاء وابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه هو يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر وهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال أيدفع يده إليك فقضى فتقضم فتقضمها كما يقضم الفحل malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin al'ajir wato shine bara ko kuma mu ce sojin haya kamar misali a ɗau sojin haya domin ya fita fagen daga menene hukuncin haka shine anan malam ya zo da asar na magabata fadar alhassan ibn abil hassan albasari da shi da muhammad ibn siri suke cewa yi kusanmu lil ajiri min almagna suka ce shi sojan haya wato akan raba ganimar yaƙi da shi gane ko akan raba ganimar yaƙi da shi idan wani daga cikin mominai ya ɗau wani a matsayin sojan haya domin a fita fagen daga a yi jihadi to wannan sojin haya bayan ya karɓi ladansa kuma ganima ta yaƙi za a raba da shi shi ne a nan kenan fatawar alhassan ibn abil hassan albasari da shi da muhammad ibn sirin suke cewa yi kusanmu da ajiri min almagna wato shi sojan haya wato akan yi rabon ganima da shi tare da cewa wannan ita ce fatawa ta mafi yawa daga cikin magabata domin suna ganin cewa za a raba ganima ta yaƙi da shi kamar yadda hadisi na cikin sahihu muslim wato wani daga salama yake cewa na kasance sojan haya ne na ɗalha ibn ubaidillah lokacin da dattijantaka ta cin masa yake cewa ina ni nake wato wato kora dokinsa nake ja masa doki kuma a cikin hadisin yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima ta yaki ya raba da ni manzon Allah ya raba ya bashi a matsayin sojin haya ne wanda kawai an dauke shi ne domin ya ringa kula da doki tare da cewa wasu daga cikin magabata kamar yadda Sufyan ibn Sa'id as-Sauri yake cewa shi sojan haya ba a raba ganima da shi sai in yayi yaki kenan in an dauke shi ne kawai saboda wata hidima kamar yadda mutum zai dauki kamar lebura wanda zai ringa kama masa aikace aikace ko dafa abinci ko wasu abubuwa na fagen daga to wannan ba za a raba ganima da shi ba a fadar shi Sufyan ibn sa'id al-thawri kenan shi sharadin a raba ganima sai in ya zamanto yayi yaki shi sojan haya su malaman malikiya da malaman hanafiya ca suka yi in aka dauke shi haya ba a raba ganimar yaki da shi kawai iya abin da zai yi ladan shi wanda aka yi jinga da shi shine za a bashi amma magana a raba ganima ta yaki da shi bai taso ba tare da cewa al'imamu ahmad shi ya tafi akan cewa in har shugaba ne ya ɗauki wasu a matsayin sojan haya aka fita fagen daga da su to ba maganar a raba ganimar yaƙi da su sai dai kawai a biya su iyaladansu kenan shi ya ƙayyade in kamar shugaba ne ya ɗau sojan haya to ba za a raba ganimar yaƙi da su amma ladansu da aka yanke da su za a biya su al'imamu shafi'i allah ya ji kansa ciyayi in ɗa ne baligi musulmi aka ɗauke shi a matsayin sojin haya ya fita fagen daga to ya zama wajibi a kan shi ya yi jihadi ganima ta yaƙi za a raba da shi amma ba maganar a biya shi wannan lada me yasa saboda yaƙi shi ma farilla ne a kan shi in ɗa ne kenan musulmi baligi aka ɗauke shi haya ya fita fagen daga to yaƙi ya zama farilla a kan shi kamar yadda ya zama farilla a kan sauran mutane maganar a biya shi bata taso ba kenan amma ganimar yaƙi za a raba da shi a takaice ne kamar yadda malam ya zo da wannan asar na alhassan da shi da ibn sirin sun faɗa cewa za a raba ganimar yaƙi da shi shi sojan haya wannan kuma shine abin da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar kamar yadda muka yi bayani hadisin yana cikin sahihu muslim haka wannan hadisi da malam ya zo da shi a karkashin babu sannan sai yake cewa wa aka wa aka za atiyatu bin qaisin wa aka za atiyatu bin qaisin farasan ala nisb wato adiya ibn qais Allah ya ji kansa ya karɓi doki domin ya fita fagen daga a matsayin sojan haya ala nisb akan cewa za a bashi rabin abin da aka ba kenan doki rabin doki shi za a bashi rabi saboda shi doki idan aka zo ganima a wannan rabon ganima ta yaki doki kaso biyu ake hudda masa wanda ya fita da doki yana da kaso uku ɗaya nashi biyu na dokin shi wanda ya fita a kafarsa shi kuma yana da kaso ɗaya to shi a nan a iya ibn qais ya karɓi dokin wani zai fita fagen daga a kan sharaɗin cewa abinda aka bada na rabon doki zai karɓi rabi mi za a yi fabalaga sahamul farasi arba'ami'ati dinar da aka raba ganimar yaƙi abinda dokin kaɗai aka yi samu dinare 400 dinare 400 wanda duk dinari ɗaya a wannan lokaci akan sayi wato ragu kamar guda biyu da shi kamar yadda hadisin da wannan urwa albariki ya soma maza Allah sallallahu alaihi wasallama raguna biyu na layya a dinari ɗaya to a nan da aka fita aka samu ganima ta yaƙi aka raba shi wannan doki da aƙiya ya karɓa akan cewa zai karɓi rabin dokin to da aka lissafa sai da aka samu dinari ɗari hudu wanda kudin miliyoyi ka ne fa aka zami a ta yi sai ya karfi dinari 200 wa a aba sahiba humi a ta yi ya ba mai dokin 200 suka raba tsakiya damun sharaɗin da aka yi zai ɗauki rabin abin da aka ba doki kaga a nan shi ma a matsayin al'ajir ne ma'ana sojin haya ne a nan kenan ya yi sharaɗin cewa to rabin abin da aka ba doki kenan shi zai karba mai doki kuma ya karbi rabi don haka wannan asar malam ya zo da shi domin tabbatar mana da sojan haya kenan akan ba shi ladan da aka yi shinga da shi idan aka fita fagen daga da shi sannan malam sai zo mana da hadisin ya alabnu umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ghazwata tabuk ya ce na fita tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yakin tabuka fahamartu alabakari ya ce sai na ɗora wani akan wato ɗan tabuwata kenan na ɗora wani daga cikin jama'a na ɗora shi akan rakumi na bashi fahuwa a wasaƙo a amali fi nafsi ya ce fahuwa a wasaƙo a amali fi nafsi ya ce wannan shine mafi amincewar aiki daga cikin ayyuka na gaba ɗaya wato a raina ma'ana do a cikin wasu ayyuka da na aikata to wannan aikin na fi amincewa da shi ma'ana aikin da nake neman kusaci zuwa ga ubangiji na mai girma da ɗaukaka sai ya ce fasta ajiyarto ajiran sai na ɗauki wato wani sojan haya na ɗauke shi a matsayin kenan sojan haya ne faƙatala rajulan sai ya yi faɗa da wani mutum an gane ko sai ya yi faɗa da wani mutum fa'abba a haɗu kuma la'akar ɗaya daga cikinsu sai ya ciji ɗan uwansa a nan shi ya alabu na umayya ya ɓoye kansa da shi ne aka yi faɗan shi da baran nasa fantaza a yada gumin fihi shi wanda aka ciza sai ya yi ƙoƙarin fusge hannunsa daga bakin wanda ya cije shi wane za a sani ya tabu wajen ya zare hannun shi sai ya biyo da haƙorinsa wanda yake na gaba maimakon ya cire hannun shi mai lokacin da shi wancan ya cije shi kenan wajen ya kubce ya janyo hannun shi sai ya biyo da haƙorinsa idan aka ce saniya shine haƙora na gaba fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka giggibe masa haƙori sai ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman wai a biya shi diya fa ahadarha manzon Allah sai ya watsar da wato ita wannan diya ya wohintar da ita idan aka ce al-ihdar shine wato a wohintar da abu ma'ana kenan ya cire masa haƙori a banza ba maganar wata diya da za a bada faƙala sai manzo Allah ya ce a yadda fa'u ya dahu ilaika fataƙa goma haka ma ya ƙabamul fahal yanzu kawai tsayawa zai yi ya meƙa maka hannu ka taune masa hannu yadda amada yake taune abu in ya sa a baki haka kawai zai bar maka hannunsa ka taune masa yadda amada yake taune abu in ya sa a baki kenan dole ya yi ƙoƙarin fusge hannun shi kenan wannan hannu nashi da ya fusge ya biyo da haƙoranka wannan a banza ba maganar wata diya da za a ba shi kuma kaga a nan kenan yana mai ije ma kansa ne shi kuma duk lokacin da mutum a wajen kare kansa idan ya yi wata ɓanna to ba maganar a biya diya ba maganar biyan diya in dai game da kariyar kai ne kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa duk lokacin da mutum ya tsantsara ka zai karbe dukiyarka karka bashi idan yayi fada da kai manzo Allah yace kai fada da shi idan ya kashe ka ka zama shahidi idan ka kashe shi manzo Allah yace ka kashe banza ba maganar diya me yasa saboda kai kariyar kanka ce don haka shi wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya tabbatar mana da wato shine shar'ancin daukan sojan haya kamar yadda hadisin yana cikin sunani abi daud shi wato ya alabuna umayya a lokacin nan dattijo ne ba shi da wani mai masa hidima a lokacin nan sai ya nemi izini na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato game da fita fagen daga a lokacin da manzo Allah ya bashi izini shine yake cewa falatamas falatamastu ajira wato sai na nemi sojan haya yakfi ne wanda zai tsaya matsayi na kenan cewa ya fita fagen daga kenan a madadina kenan abinda za a bani na rabon ganimar yaƙi kenan a bashi an gane ko inda ni na fita kenan abinda za a raba abin na ganima to a ba sojin haya na a lokacin nan ya ce sai na samu wani mutum sai na ɗauke shi haya a matsayin sojin haya a lokacin da za a fita fagen daga sai ya zo mu sai yake cewa ma adiri ma samuka wa ma ya ni ban san ba rabon naka ko yaya zai kai amma dai a yanzu abin da nake bukata fa san mili shay'an ambata mun wani abu da zaka ban sawa'an an samu ganima ko ba a samu ba ni dai na riga na sa wani abu a hannuna gaya mun abin da zaka ba ya alabu na umayya yake cewa sai na ce masa to zan baka dinari uku zan baka dinari uku to a takaice dai hadisin yana tabbatar mana da cewa sojan haya idan aka fita fagen daga da shi to za a raba ganima da shi an gane ko za a raba ganima da shi sabani ga malikiya da su da hanafiya suka ce ba a raban ganima da shi kawai ladan shi za a bashi amma wannan dalili ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da za a raba ganimar yaki da shi kamar yadda hadisin wancan wanda yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima ya ba shi sojan haya wanda aka fita fagen daga da shi wanda wannan kuma shine abin da nassi na alkur'ani ya tabbatar kamar yana ubangiji ta'ala yake cewa wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ku san da cewa wato duk abin da kuka samu na ganimar yaki to Allah da manzansa da waɗanda Allah ya ambata suna da kumsi ɗaya daga cikin biyar wannan kashi hudu da suka rage za a raba su ne ga mayaka to kaga ai shi ma sojin haya shi ma mayaki ne kuma da shi aka fita kenan za a raba da shi a bashi ladan shi abu za a raba da shi ganimar yaki kuma ladan da aka yi jinga da shi za a bashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba da shi gane ko za a raba da shi tare da cewa kenan maganganun magabata sun ya gabata wasu suka ce kawai ladan shi za a bashi amma ba magana a raba ganima yaki da shi tare da cewa fadar al-Imam Shafi'i shi ya kayyade cewa in ɗa ne musulmi baligi ya fita fagen daga to yaki ya zama farilla akan shi kamar yadda ya zama farilla akan kowa domin duk wanda ya fita fagen daga maganar dawowa gida bata taso ba waɗanda ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu da faɗarsa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar kenan in dai an fito fagen daga to yaki ya zama farilla kenan a wannan lokaci al-imam shafi'i yake cewa maganar ya karbi lada bai taso ba sai dai a raba ganimar yaki da shi باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال أخبرني أقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني سعدبة بن أبي مالك القرزي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلهك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها, فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوضين الراية أو قال ليأخذن غدا الرجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أروى عن أبيه عن نافع بن جبير أنه قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الرايه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da aka faɗa game da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin alliwa wato shine tuta ma'ana diraku kenan wanda yake na yaki shine dai ake kiran shi arraya duk da cewa wasu daga cikin malamai sun bambanta idan aka ce alliwa kenan tutar yaƙi wadda ake kulla ta jikin tsinin mashi an gane ko wadda take dauyewa kenan a jikin tsinin mashi shine ake kira alliwa wadda kwa take kadawa ake kulla ta kenan tana kadawa tana falfal ita ce ake kira kenan arraya sannan kuma ita ce ake cewa al'alam al'alam wanda an kirayi tutar yaƙi al'adam saboda alama ce wadda take nuna ga inda shugaban yaƙi yake saboda asali shugaban rundunar yaƙi shi yake rike tuta kumandan kin yaƙi to sai ya zamanto wani lokaci ba shi ba yake rikewa amma wanda yake rike da ita to yana kusa da shi don haka duk famar da ake a fagen daga wanda yake rike da tuta an tabbata shine shugaban yaƙi kenan in aka kai shi ƙasa kina an gama da jama'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ghazwatul mu'ta ya shugabantar da wato zaid ibn harisa akan cewa shine shugaban wato rundunar yaki tuta a hannun shi take in an kashe shi manzo Allah ya ce wato wanda zai dau tuta shine Ja'far ibn Abi Talib in ba Ja'far manzo Allah ya ce Abdullahi ibn Rawaha suka fita fagen daga tuta a hannun Zaid ibn Harisa lokacin da aka kashe shi tuta kafin ta kai ƙasa Ja'far ibn Abi Talib yawarci tuta shi ma aka kashe shi Abdullahi ibn Rawaha ya dau tuta shi ma aka kashe shi sannan a ƙarshe Khalid ibn Walid wato shi ya dau tutar kuma Allah ya ba mu'minai galaba a wannan yaki kenan dan haka ake ce masa alam kenan domin alama ce wadda take nuna ga inda shugaban rundunar yaki yake wanda asali shi yake rike ta kenan duka sunan shi ne dirako in ma ka ce masa alliwa an kiraye shi alliwa saboda lauyewa limkewa da yake sannan kuma ana kiran shi raya sannan kuma ana kiran shi al'adab to shi ne anan malam ya ce ya yi babi na musamman ma ƙila fili wa'in nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka faɗa game da tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne anan malam ya zo da hadisin qais ibn sa'ad al-ansari Allah ya kara masa yadda ya ce wa kana sahiba liwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi qais ibn sa'ad al-ansari shine ma'abucin wato tutar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in dai an fita fagen daga to galibi tutar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hannun kais take ibn sa'ad shi ne ya ce a radar hajja wani lokaci shi kais ibn sa'ad ya yi nihin wato shi ne yin hajji zai fita zai yi bulaguro daga nan birnin madina zai je maka domin hajji farajjala wato sai ya wanke kansa ya caji lokacin da wato ya wanke bangaren kansa guda kenan ya caji bai ida wanke bangaren ba shine a lokacin nan sai ya niyyar hajji an gane ko lokacin da ya niyyar hajji kenan bangaren guda da bai wannan ba sai ya bari me yasa saboda kasancewar shi a iya tunaninsa cewa duk lokacin da wato mutum in dai ya kudurta niyya ya yi ihilali ya daga murya shi game da abin da yake nihi na haji to ya shiga hukunci mai harami duk wani abu wanda yake na shafa turare da shafa mai mai kanshi da sauransu wannan duka an wuce da shi sai an kai lokacin da aka sauke harami shi a nan malam kawai ya zo da gabar da yake da bukata wadda ta yi daidai da baban shine wa kana sahiba liwa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kais ibn sa'ad al-ansari shine ma'abucin rukon tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wanda wannan hadisi yana tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tutar yaki wanda yake fita da ita sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin salama ibn al-akwa Allah ya kara masa yadda yake faɗa kana aliyu radiyallahu anhu ta kallafa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi khaibar wato aliyu allah ya ƙara masa yadda ya zauna gabarin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a yakin khaibar manzan allah ya fita da jama'arsa amma shi ali yana zaune a gida menene sababin zaman aliyu domin ba shi da lafiya ya kasance yana ciwon ido wa kana bihi ramad shine yace wa kana bihi ramad yana da ciwon ido a wannan lokaci idan sai yana masa ciwo fa qala sai yake fada aliyu yace ana atakallafu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu kamar ni yace zan zauna in bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita fagen daga yace kai haka ba zai yi ba fakharaja aliyu bayan manzon Allah ya fita da jama'arsa aliyu sai ya biyo baya falahika bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama can kaibar falamma kana masa'ul lailati allati fatahaha fi sabahiha yayin da maricen daren da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ci ya buɗe khaibar da yaƙi a asibarta kenan maricen kamar misali a ce maricen yau wanda a ce gobe ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ya buɗe khaibar da yaƙi shine ya ce falamma kana masa'ul laila yayin da maricen daren da allati fatahaha fi sabahiha wadda manzon Allah ya bude khaibar a asbarta kenan wayuwar garinta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya faɗa yake cewa la udiyanna raya lalle ne zan ba da tutar yaki au qala la ya'khuzanna ko kuma manzon Allah ya faɗa ai la ya'khuzanna raya lalle ne ya ce la ya aku zanna gadar rajulun lalle ne gobe wani mutum zai karbi wannan tuta yuhibbu Allah wa rasulu mutum ne wanda Allah da manzansa suna kaunar shi kina wannan kokonto ne aka samu na marwayacin shi manzo Allah ce ai la udiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu ko kuma ce ai la ya aku zanna gadan rajulun la ya aku zanna rayata gadan rajulun yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wato wani mutum a gobe zai karɓi tuta kuma mutum ne wanda Allah yana kaunarsa manzansa yana kaunarsa aw qala yuhibbu Allah wa rasula ko kuma mutumin da yana kaunar Allah yana kaunar manzansa shine zai karɓi tuta a gobe ya fatahu Allahu alaihi kuma Allah zai bashi nasara shi wannan mutumin a hannun shi za a samu nasara wanda kamar yadda wato ya zo a cikin riwayar sahabbai kowa sai ya ringa kwadai a kiraye shi a bashi wannan tuta da haka sai suka yi sammako gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin da marice ne manzan Allah ya faɗa cewa gobe da safe zai ba da tuta ga mutumin da yake kaunar Allah yana kaunar manzansa kuma Allah da manzansa suna kaunarsa kuma a hannun shi za a samu nasara to jin haka sahabbai kowa sai kwana yana tunani yana kwaɗayin cewa a kiraye shi a bashi wannan tuta da aka wayi gari sai suka yi sammako gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana kwaɗan a kiraye shi a bashi Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ina can baya ya ce sai na ringa ɗaɗɗage domin manzan Allah ya hango ni ya ce matso Umar kai ma zo ka karba to amma ana nan sai manzan Allah sai yake cewa ina Aliyu kamar yadda yake cikin riwayar manzo Allah ya ce ina aliyu sai suka ce ya rasulullahi yana can ba shi da lafiya ciwon ido yake manzo Allah ya ce a zo da shi aka je aka zo da aliyu Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya masa tufi a idanun take yanke ya samu lafiya da izinin Allah kamar bai taba ciwo ba manzo Allah sai ya meka masa tuta za Allah ya ce masa ya Ali ka bi a sannu kar ka tsaya sai ka sauka tsake-tsakin garinsu balbalinsu a lokacin nan ya ce aliyu ya ce maza Allah ya ce masa in ka sauka tsake-tsakin garinsu ka kiraye su zuwa shahadatu Allah ilaha illallah wa annan muhammadin rasulullah maza Allah ya nuna masa abin da zai musu a farko to shine a lokacin nan shine a nan a wannan riwaya ya ce fa'iza na hannun bi aliyin ya ce sai ga maka aliyu an zo da shi wa manar juhu amma mu ba ma kwaɗan cewa ma aliyu zai zo domin mun baro shi a gida madina ba shi da lafiya wa manar juhu suka ce mu ba ma ma kwaɗan cewa za a ba shi ba ma sanya shi a cikin lissafin waɗanda za a ba saboda ba shi da lafiya faƙalu sai jama'a suka faɗa suka ce haza aliyun wato wannan aliyu ne ya zo fa'adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ɗauki wannan tuta ya danƙa masa fa fataha Allahu alaihi ubangiji ta'ala ya ba mu'minai nasara a hannun aliyu shine kumandan kin yaki a yakin khaibar da aka yi ubangiji ta'ala ya ba mu'minai galaba da haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai fita fagen daga to manzon Allah yana da tuta tashi ta yaki wanda yake fita da ita wanda bani ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raba tutoci idan za a fita yaki ba tuta ɗaya ba manzon Allah yake fita da ita a cikin almuhajirun manzon Allah yakan zaɓi wani ya bashi tuta wannan takuci su mutanen Madina su ma kamar manzon Allah yakan kasa su kabilar Aus manzon Allah yakan ba su su ma Khazraj manzon Allah sai ya ba su kowanne sai manzon Allah ya zaɓo jagora daga cikinsu sai ya bashi tutar yaki wanda wannan duka wani salo ne wanda yake na yaƙi ko da aka ba ku tuta kun san cewa wato akwai abin da ake bukata ku dole za ku jajirce ku yi fama kenan in aka kasa waɗannan gaya kenan jama'a ce wanda su ma da jagoransu wannan su ma da jagoransu wannan su ma da jagoransu kuma gaba ɗaya ga jagoranku wanda kuke tare kenan kowace jama'a za ta yi iya ƙoƙarinta to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raba tutoci na yaki idan za a fita shine malam yazo da hadisi na uku a baban hadisin Urwa ibn Zubair wannan Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair shi kuma daga Nafi ibn Jubair yake cewa naji al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana faɗa ga Az-Zubair ibn al-Awwam yana ce masa haguna amaraka amarakan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an tarkuzar raya yana ce masa nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya umarce ka wato ka kafa tuta an gane ko nan ne yake ce masa manzon Allah ya umarce ka cewa ka kafa tuta kenan wannan tutar da manzon Allah ya ba Zubair ibn al-Awwam yace masa ga inda zaka kafa ta shine al-Abbas wato yake nuna masa to don haka akwai hadisi wanda yake nuna kuma tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaƙi takan canza lokaci zuwa lokaci wanda kar mu manta ya gabata a darasin mu na sunan tunubi wani lokaci manzon Allah yakan fita da farar tuta wani lokaci kuma yakan fita da wato bakar tuta tare da cewa idan alliwa ne kenan wadda ta ake kullawa a jikin tsinin mashi faraci tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ko wadda ake kafa ta ce raya kenan baka ce wadda manzan Allah yake fita da ita bakar tuta ce tare da cewa akwai riwaya sai dai bata inganta ba cewa abin da yake rubuce a jikin tutar shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma wannan bai inganta ba lalle abin da ya tabbata yakan fita da bakar tuta ita ce raya ke shi kenan wadda ku ake nadawa a jikin kenan tsinin mashi ita kuma farace manzan Allah yake fita da ita kenan wadda ake kira alliwa ita farace amma arraya ita kuma bakaci babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama nusirtu bin ru'ubi masirata shahar wa kaulin lahi azza wa jalla سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بؤست بجوامع الكلم ونسرت بالرؤب فبينا أنا نائم أوتي أوتيت مفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتصلونها قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي خبشة لقد أمر أمر بن أبي خبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musirtu birru'bi masirata shahar wato shine manzon Allah yake cewa an taimaka min wato da firgici da razana tsawon tafiyar wata guda ma'ana Allah ya taimake shi da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan abokan gabarsa tsawon tafiyar wata guda kudu da arewa gabas da yamma daga birnin madina ko ina sai ka yi tafiyar tsawon wata guda duk wani kafiri Allah ya jefa masa tsoro da firgici game da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ku kasancewar duk wasu shugabannin kafirai masu jin kansu to idan ka kiyasta tafiyar tsakaninsu da birnin madina wata ɗaya ne in yayi tsawo in yayi nisa sannan kuma sai kasa da wata kamar in ka ɗauki daulolin da suke jin kansu a wannan lokaci akwai wato rumawa akwai kuma faris faris farisawa sannan akwai irin su wato abin da ya shafi su iraki da sauransu dukkansu ba sa wuce tafiyar wata guda da masar a wannan lokaci tafiyar wata ne da abin da bai kai wata ba shi ne ya ce nusirtu bi ru'ubi masirata shahar wato an taimaka min da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana tsawon tafiyar wata guda shi ne sai malam yake faɗa wa ƙaunin lahi azza wa jal da fadar ubangiji mai girma da daukaka da ke cikin suratu ali imran sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ubangiji ta'ala yace da sannan zamu jefa tsoro da furgici a cikin zukatan waɗanda suka kafirce mu bima ashraku billahi a sababin hada bautar Allah da suka yi da wani Allah ya jefa tsoro da furgici a cikin zukatansu shine ma yake cewa qalahu jabirun anin nabi sallallahu alaihi wasallam jabir ibn abdullah wato shine ya faɗi wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana manzon Allah yake cewa an bani abubuwa biyar wanda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda Allah ya masa kyautar ɗaya daga cikin abubuwan biyar farko manzon Allah yake cewa an taimaka min da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana tsawon tafiyar wata guda kudu da arewa gabas da yamma daga birnin madina abu na biyu ya ce wa ju'ilat liya la'ardu masjidan wa ƙahura ƙasa gaba ɗayanta an maida mu masallaci ce kuma mai tsarkakewa ce in babu ruwan da za mu yi tsarki sai mu shafi ƙasa mu yi taimama abu na uku manzan Allah ya ce wa uhillat liya al-ghanaim walam ta hillali ahadin qabli an halitta mun wato ganima ta yaki ganima ta yaki kafin ni manzo Allah yace bata halitta ba ga kowa duk manzannin da suka wuce gaba daya Allah ya haramta musu cin ganima ta yaki amma yace ni Allah ya halitta mun ganima ta yaki abu na hudu sai yake cewa wa uditu shafa'a wato an bani ceto shine a shafaatul uzma babban ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a filin alkiyama wanda Allah zai zo filin alkiyama zawwa wanda ta dace da girman sa domin raba hukunci tsakanin bayinsa to wannan ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai Allah yake banta da shi domin an je wajen annabi Adam alaihi salam ya nuna ba zai iya ba aka je wajen annabi Nuhu yace ba zai iya ba aka je wajen annabi Ibrahim aka je wajen annabi Musa aka zo wajen annabi Isa gaba ɗayansu suka nuna kasawarsu da gashiyawarsu mazan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya shiga gaba kuma Allah ya bashi wannan ceto shine ubangiji ta'ala yake faɗa a sa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda dan haka shi Allah yake banta da wannan shine yace wa uditu shafa'a an bani ceto kenan shine babban ceto a shafa'atul uzma sannan sai yake cewa wa buistu ilan nasi amma yake cewa wa kana nabiyyun yub'asu ila qaumihi khassa wa buistu ila an-nasi amma aw kama qala maza Allah ya ce duk wani annaba akan turo shi zuwa jama'arsa kadai ya ce amma ni da aka tashi turo ni sai aka turo ni zuwa dukkan mutane duk duniya gaba daya har zuwa kiyama to wannan su ne abubuwan da Allah yake banci manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine malam yayi ishara yake cewa qalahu jabirun an nabiy sallallahu alaihi wa sallam jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda shine ya faɗi wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bu istu bi jawami'il kalim an turo ni da wato haɗaɗɗun kalimomi lafazin alkalim jam'i ne na kalima ma'ana kalimomi waɗanda suke dunkulallu menene shine alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkur'ani shine jawami'ul kalim da kuma wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kenan bayanin sa baya karewa inda za a dauki aya ɗaya ta alkur'ani a yi ta bayani akan ta to sai a yi shekara da shekaru ba a gama bayanin abin da ta kunsa ba kowane malami kawai bakin iya abin da ya fahimci Allah ya fahimtar da shi amma ba dan an gama abin da ita ayar ta kunsa ba su ne ake kira jawami'ul kalim to haka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da suka kunshi irin wannan ma'ana kalima ce takaitacciya amma bayaninta sai a yi shekara da shekaru ba a gama ba shi maza Allah ya ce bu'istu bi jawami'il kalim an turo ni da wato dunkulallin kalmomi waɗanda suka kunshi abubuwa masu yawa wani sirtu bin ru'ub maza Allah ya ce kuma an taimake ni da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana domin duk wanda yake cikin tashin hankali da firgici da tsoro to ba shi ya kai ma wani hari shi kan shi bai samu ba kwanciyar hankali shi kanshi yana jin tsoron a kawo masa aika gaba zai kai ma wani don haka duk wanda zai kai hari sai wanda yake amintacce to dukkan wasu makiya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon tafiyar wata guda Allah ya jefa tsoro da firgici a zukatansu wanda tsoro da firgici runduna ce daga cikin rundunonin ubangiji subhanahu wata'ala fa baina ana na'im manzo Allah yake cewa yayin da nake bacci utitu mafatiha khaza'inil ard yace sai aka ban makullan dukkan wasu taskoki na ƙasa duk wani arziki wanda yake na doron ƙasa manzo Allah yace an bani wato wannan makullan shi kileluwan ubangiji ta'ala ya bashi shine yace fa wudi atfi yadi sai aka dora makullan a hannuna ina cikin bacci aka nuna mu dukkan wasu taskoki na doron ƙasa na arziki an bani shi kuma an dora mun wato makullan a hannuna abu huraira Allah ya kara masa yadda sai yake fassara mana yake cewa kad zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya riga ya tafi ya koma zuwa ga ubangijinsa wa antum tantasilunaha ga ku a yau wato ku ne kuke kwankwalo ita wannan taskokin wato kuna amfani da su menene mafatihu khaza'inil ard shine wato ganima ta yaƙi wadda wato sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ringa samu bayan wucewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga daula ta farisa bayan wucewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka karya su duk ganima duk dukiyar da sarkin farisa ya tara gaba ɗaya ta zamanto ganima ga muminai haka duk dukiyar da rumawa suka tara ita ma ta zamanto ganima ta muminai to waɗannan dukkan waɗannan taskoki na arzikin ƙasa su ne Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama yana cikin bacci aka dora masa kileluwan a hannunsa shine wasu malamai suka ce da ma irin abubuwan da ake tonowa albarkatun ƙasa a yau dukkan su wannan yana daga cikin abin da Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yana nuna mana wato tsoron da Allah yake jefawa bugu da tsari galaba ce Allah yake ba manzansa wato akan makiyansa sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle abu sufyan ya ba shi labarin cewa hirakan wato sarkin rom arsala ilaihi wa ummi ilaya lokacin da suka zo fatauci suna birnin ilaya ilaya shine wato birnin kudus kenan suna ne daga cikin sunayensa kenan ilaya wato kudus lokacin nan sun zo birnin sham lokacin da suka zo fatauci wannan kuma kafin abu sufiyan ne ya musulunta ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan duka ya gama ma Abu Sufyan tambayoyi ya bashi amsa a ƙarshe shi sarkin Rumawa wato sai ya kirsa aka zo masa da takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko masa yace a kawo masa takarda a buɗa domin manzon Allah ya rubuta takarda ya aika masa wanda kar mu manta hadisin ya gabata nan kusa falamma faraga min qira'atil kitab lokacin da ya gama karanta ita wannan takarda da manzon Allah ya aiko masa kasura inda husakabu wato hayaniya sai ta yawaita a gunshi sarkin wartafa'atil aswat muryoyin jama'a suka daukaka kenan a nan cikin inda da shi da fadawansa akai ta hayaniya to da hayaniya ta motsa wa uku rijina wato sai aka fitar da mu aka ce maza mu fita mu baki wanda aka zo da mu kenan domin a yi mana tambayoyi abu sufiyan ya ce sai aka fitar da mu faƙultuli ashabi ya ce sai na faɗa ga abokaina hina ukurijina lokacin da aka fitar da mu na ce da su laƙada amira amurubne abi kabasha lalle al'amarin ɗan abi kabasha wato ya girmama wanda wannan yana daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kinaya ce ta shine yace laqad amira amru ibnu abi kabasha lalle al'amarin dan abi kabasha wai yana nihin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama sai yake cewa innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar yanzu sarkin rumawa ne da kansa yake jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da Abu Sufyan ya gama masa bayani a ƙarshe da yake tabbatar masa yake cewa lalle wannan bayani da kamun ya ce wannan sifofi da ka faɗa mun sifofi ne na annabi daga cikin annabawan Allah ya ce amma shi wannan annabi ya ce ban yi zaton cewa daga cikin ku zai kulla ya ce tabbas in ku abin da ka faɗa mun gaskiya ne to ya kusanta gurbin waɗannan digadigai na sai ya mallake su mulkin shi sai ya zo nan sai ya ci nan da yaƙi shi ne sai yake cewa inda a ce zan yi kwaɗan haɗuwa da shi ya ce da na kallafa ma kaina na je gunsa in kwa na je gunsa ya ce sai na wanke masa kafafuwa sai na wanke masa dugadigai wa'ana saboda girmamawa to a wannan lokaci bayan ya gama wannan bayani to su kuma fadawa a nan sun ga alamar cewa ya karkata shi sarkin nasu to shine ana aka ringa ta hayaniya aka ringa daga muryoyi sai ya sa aka fitar da su bakin da aka gayyato a su zo a nemi labari to shine lokacin da aka fitar da su shine shi abu sufyan sai yake faɗa ma abokansa sai yake cewa lalle al'amarin dan abi kabasha ya girmama yanzu sarkin rum da kanshi yake jin tsoronsa wanda kaga kwa tafiyar wata guda ne daga madina zawwa birnin sha tafiyar wata guda ne to amma gaya shine kenan wannan daidai da cewa manzo Allah da yace an taimaka mun wato da jefa tsoro da firgici a cikin zukatan makiyana tafiyar wata guda to dukkan su waɗannan manyan dauloli a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin su da Madina tafiyar wata guda ne ko kasa da wata guda gashi daular Rome a wannan lokaci yanda kamar misali a ce babbar daula wadda a yau take tamaka da makamman yaki kamar Amerika ko Rasha to haka suke a wannan lokaci amma gaya duk da haka suna jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka wannan taimako ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma manzansa kuma taimakon yana tare da muminai har zuwa kiyama duk wani karfi wanda yake na kafirai duk abin da suka mallaka na yaki to amma Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu game da muminai matukar muminai za su yi imani wanda yake na gaskiya to duk karfin makamai wanda yake na kafirai bayan da za a iya siya da su domin taimakon Allah yana tare da su kamar yadda alkawari ne Allah ya yi wa kana haƙƙan alaina na sirrin mumine taimaka ma mumine Allah ya ce haƙƙi ne a kanmu nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك